من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka da muka saba haduwa mako-mako domin tafsirin alkur'ani mai girma yau ma kamar kullum za mu tashi daga inda muka kwana idan ba manta ba muna cikin suratul qasas mun kwana aya ta arba'in da uku yau za mu tashi aya ta arba'in da hudu cikin labarin annabi Musa da Fir'auna labarin ya zo ƙarshe yanzu ana rufe ana katima na rihe labari bayan Allah ya nuna cewa ya ba annabi Musa littahin a taura bayan ya hallakar da Fir'auna da sauran al'ummomin da suka hallaka wanda aka nuna bayan sabkar a taura Allah kuma bai ci gaba da hallakar da al'umma a gaba ɗaya ba sai dai a sanya a yaƙi tsakankanin masu gaskiya da marasa gaskiya sai dai ana iya yin wata hallakawa ba ta al'umma ba wasu ɓangaren jama'a Allah jarrabe su da wata musiba dalilin saɓansu na Allah har yau ana yi kamar yadda muka ce kunga an taɓa bayan attaura ne aka girkitar da waɗannan mutane suka koma birai ai kaga ba duka al'umma bace wani dan yanki ne ko gari haka bayan saukar da attaura kuma aka yi ashabul fili kaga su ma wannan ai me ya faru gare su kaga girkitar da su akai aka kakkashe su amma ai ba duk iya mutumin da yake duniya ba aka kashe mu wanda suka zo kama ɗakin ka'aba hari haka bayan nan ne aka yi mutanen saba'a su kuma wanda talauci ne aka sa ya watsa su to Allah tsari mu to shine sai Allah yake tabbatar da yana jayo hankalinmu don ya nuna mana dalili wanda yake fili bai ɓuya ba ga kowa da zai gwada cewa annabi muhammadu annabi ne inda wani mai shakka to an kawo mashi dalilin da zai kore mai shakkai domin dai kowa ya san manzon Allah bai yi zamani da waɗancan annabawa ba kuma ba a aihe shi garin da ake karatu da rubutu ba a wannan lokaci su ƙasan garin makka da sauransu wurare ne wanda ake ganin koma baya na duniya wanda babu ilimi babu rubutu babu karatu ba wayewa wasu ƙere-ƙere ma na zamani da kayan ƙyale-ƙyale babu su da shi su dai su gani ana yi bala abinda za su ci kawai suke nema shi din kanshi abin sai an je wani gari an kawo a zo a sayar ma 'yan garin to kaga mutum a wannan garin ya zo da labarin da shekaru dubbai kuma labarin ya zo haka yake to wannan yana nuna maka ya samu labarin nan ne daga Allah hujja ce wannan sai Allah ke cewa man kunta bi janibil garbi a'udhu billahi minash shaitanir rajim وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma kunta bi janibil garbi kai annabi Muhammad sallallahu alaika wa sallam baka kasance ba bi janibil garbi a gefen wannan dutsen ko gefen wannan bishiyoyin da suke sashen gabas daga inda annabi Musa ya tsaya sanda Allah yake yi ma annabi Musa wahayi ai annabi Muhammad bai wurin ko yana nan alabe ya ji duk abinda Musa suka yi zo ke fada haka ba haka bane Allah ce ai ba ka wurin iz qadaina ila Musa al-amra sanda muke wato hukunta al'amari ko muke zartar da wasu al'amari zuwa ga annabi Musa al'amarin umarni na Allah a yi kaza a bar kaza. Ai, annabi baya wurin bare a ce ya zo yana faɗi, wa makunta mina shahidi na ba ka halarce sanda aka yi abin, ba a gabanka aka yi ba, to duk ko abin da aka yi ba a gabanka ba, balma ba ka wannan duniya ba a haihe ka ba. kuma ka zo ka ka labarin daidai to sai an gaya tambaye ka wa ya gaya ma wanda ka faɗa in ka faɗi wane ya gaya mini in masanin ilimin ne a ce eh lalle ka samu labarin in ba masani mai a ce kai an yakwa labarin nan ba sai an yi bincike ba wani ma bai sani ba kuma irin waɗannan ayoyi akwai su da yawa a cikin alkur'ani idan Allah ya ba manzon Allah labari na wani abu wanda ke gaibi ne manzo Allah in yazo ya fada sai Allah ya kawo irin wannan tambayi ya nuna ma mutane su lura annabi da yake wadi wannan labarin duk wani masani iya abin da zai fada kenan duk wani malamin attaura malamin injila iya abin da shi ma ya sani kenan kuma ya san annabi bai je wurin shi karatu ba kuma annabi bai ma je garin su bai zauna bare a ce ya saurari suna yi kuma dan sauraro ba kai karanta ba bai yiwa ka ɗauko abin dalla-dalla labari mai tsawo ka kashi daidai dole sai in karantawa ka yi shi ya sanya game da ƙisan wannan maryam alaihassalam sanda yake ba shi labarin yadda abin da ya faru sai allah ke ce ma manzan allah sallallahu alaihi wasallama wa ma kunta ladaihim iz yulquna akalama وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون kage ke cewa wannan labari ne da gaibi muka yi wahayin shi zuwa gare ka saboda kai a lokacin baka tare da su sanda suke jefa alƙalin nan na ƙuri'a da suke kuma ka zo ka ce alƙalin ne aka jefa na ƙuri'a zakariya ya ci ya za ka faɗi wani labarin da kawai yanzu kawai a ce da molanka wani shaidani ya isa ya kama ka wannan gaskiya ɗaya bayan ɗaya a jere ba zai yi ba sanda suke ƙuri'a waye zai reni maryam ba ka wurin wa ma kunta ladahim iz yahtasimun sanda suke husuma ba ka wurin haka Allah da ya ba da labari dangane da annabi Nuhu da mutanen annabi Nuhu da shi kanshi annabi Nuhu da irin wa'azin annabi Nuhu da kuma irin ƙaryatawa kafiran zamanin annabi Nuhu da yadda har aka zo suka hallaka Allah ya ba da labarin ɗaya bayan ɗaya manzan Allah zo karanta ma al'umma sai Allah ke cewa
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا
fasibir fasibir innal aqibata lil muttaqin sai ke cewa tilka min anba'il gaibi wadancan abubuwa da kuka ji an ba ku labaran da kuka ji an sanar da ku ba labarai ne na gaibi wanda ba wanda ya san sai Allah Allah masanin gaibi alimul gaibi sai ya sanar da manzon shi nuhiha ilayka muka yi wahayinta gare ka ma kunta ta'lamuha anta kai baka kasance ba kana iya saninta ko ka santa wala qaumika ko mutanenka ba wanda ya santa min qabli hada kafin wannan wahayin ya zo maka da kai da mutanenka ba wanda ya san me ya faru da annabi nuhu me waye ma nuhu me yayi aka yi me ya faɗa me aka faɗa mashi ya aka yi jirgin ruwa ya aka hallaka ba wanda ya san wani labari kai da mutanen ƙasar ku kaf ba wanda ya sani don haka ka zo kana faɗar abin ya nuna cewa Allah ne sanar da kai fasibir ya haƙuri da duk wani wanda zai cewa ƙarya ce kake yi mu ne yake ƙaryatawa ba kai ba domin bai yiwuwa mutum ya zo da irin wannan ilimin kun ga ana iya yin ƙarya a komi amma ba a yin ƙaryar malinci ba yanzu in aka mani kuɗi-kuɗi aka bani wannan ya kawo miliyan ɗaya wannan ya kawo miliyan ɗaya aka samu mota bewuta da wasu shaddodi na sa aka je wani gari kamar kano aka ce wannan duk da maganar ban mai kuɗin shi ɗan kasuwa ne dan dai bai yawan shiga jama'a sai ka je dukkana suna ɗan cewa eh wannan ɗin ko har sai ka gama ana ranka ɗaya ana ta mani yan kyauta ba sai a ci kasuwa ba sati ne mai zuwa ba za a koma ba saboda ta iya yiwa a yi wata harka abin ya tashi haka ana iya yin sarkin wasa da an samu wasu dogarai aka samu wasu riguna masu ɗabbar-ɗabbar kasha aka samu wasu kyale-kyale aka samu wani rawani aka naɗa ma aka rubuta mai martaba sarkin gari kaza wallahi duk bariyar inda za ka je da dogarai kawai ɗagawa za a yi wuce ba an ci kasuwa ba gobe ne ba an koma ba amma ba zai yi ba malaman garin ku sa haɗa maka mai izib biyar mai izib hudu mai ƙawa'idi mai aharari mai muwadda mai wannan su ɗan taimaka ma ka yi kasuwan malinci a wani wuri a tashi ba a gane ba zai yi domin duk yadda ka zo ka gewaye wurin malamai sun gane wani wai wani wata mace ce ce iya wani babban malami sai ta shiga yawon duniya sai ta yi aure a can inda take yawon duniya to mijin da ta aura makaɗin kalambu ne sai ta ce mito kaga za mu je gida da kai karka saki ka faɗi sanaka ka fito a almajin sai sai yan littattafai ya riƙe aka zo aka ce wancan ta zo har da mijinta baya magana ga ladabi duk wanda ya gani ya tsuguna gaida shi shi ke nan sai almajiran uban suka ce wannan bako naka ga tamalin siriki naka har yanzu ba san inda ya sa gaban shi ba shi bai kara ba kowa kun mene ba kara shi ba ya ce ai ba almajiri ba ne ni dai ban dai sanar san sana'a shi ba amma ba almajiri ba ne amma ku je ku yi binciken sana'a shi suka ce kaka za mu ya ce ku yi ɗauko hirar sana'o'i wadda kuka ji ya sa baki tashi su yake ne aka zo ana tsanance ana tsanance ya su ya su suke shi bai magana a ɗauko zancen kasuwa a ɗauko zancen ilimi a ɗauko zancen watauci a ɗauko zancen aikin bariki duk wani nau'i nau'in ayyuka kala-kala aka ɗauko bai yi magana ba sai wani ya ce kai ailan nan wani makaɗin kalanguwa na ni ban taɓa jin duk duniya an yakwana an samu mutum da kiɗinsa in kashi kalangu abin da ya so ya faɗa haka yi kalangun zai faɗa sai ba koci yi kalangu ai a nan yake dam a matsi yake da suka gano suka ce ai makaɗin kalangu yake nan ya aka ce ke wancan mijin na gida makaɗin kalangu ne ma ta ce ka ba mutumin nan sai dai faɗa ta zo ta sami shi ta kai ya kai aka ce wallahi ba faɗa ta ce a'a sun gano ka kwa ta ce an yi ɓanna ku to kaga ashe ba a yin wannan dabara to ya za a yi a ce manzon Allah haka kawai wai wai ta indiyo mutanen harko ce yake tattarawa kuma shekara da shekaru ga makiya manya cikin malaman yahudu wanda ba abinda suke bukata su ji kuskure su kunya taka ga cikin nasara ya za a ruwa mashi asiri wanda daman abinda suke da gaskiyar makaka bare ba gaskiya to don haka nan kaga Allah ke ta kai haƙuri innal aqibata lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe yana tabbata ne ga waɗanda suka bi dokokina shin kyakkyawan ƙarshen ga yahudu da nasari tabbata ko ga manzon Allah saboda Allah ga musulunci ne ya bayyana addinin gaskiya ko ga sauran addinan na baya wannan yake nuna maka wannan gaskiya ne haka zamanin kissar annabi Yusuf ita ma sai Allah ke cewa zalika min anba'il ghaibi ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم
إذ أجمعوا أمرهم وما كنت لديهم إذ جمعوا إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون Allah ke cewa wannan labari ma na Yusuf labari ne na gaibi makama wahayi baka tare su lokacin da suka haɗu suna kulla yadda za su jefa shi rijiya ai ba sa ai annabi ne amma kuma yazo ya faɗi labarin zalika min anba'il qur'ana qussuhu alayka haka wannan labarai ne na garuruwa ko na al'ummomi muke labarta shi gare ka haka da zaka yi da dama a cikin alqur'ani Allah yana faɗa kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa haka dai muke bayar da labarin al'ummomin da suka riga suka gabata don haka a nan sai yake cewa lokacin da muke hukunta al'amari zuwa ga annabi Musa alaihi salam to wani al'amari ne aka hukunta zuwa ga annabi Musa alaihi salam kamar yadda yake cewa ko ba mu kai nan ba wannan iz qadaina ila musa al'amra ko wa ma kuntum lil shahidi sai ce walakin an sha'ana ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين yake cewa don haka nan walakin na sai dai shi haka ɗin da kaga ya faru mu ne an sha'ana ƙurunan muka ƙagi wasu al'ummomi tsawon zamani wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce fata ƙawala alaihimul umur rayuwa ta yi tsawo har mutane suka manta da abin da Allah ya sanar da su na dokokin Allah ko dai an ba da kamar da wasu malamai suka ce an bayar da labarin manzan Allah ne ga littattafansu masu imanin har suka rasu bai zo ba sai shakiyai na baya da suka zo suna ci da addini da manzan ya zo sai suka ga in sun bi shi an taka ma ci da addinin su birki kaga ba ta tsawala alaihimul umur wannan ya zo wannan ya zo amma ai ka san inda waɗanda suka ga Musa ido da ido ne idan suka gama da Allah za su kishi ba za su kishi ba kila mabiyansu ma ba za su kishi ba amma zamani in yayi zamani tahiya tai tahiya tsawon lokaci tsakankanin mutane da annabawansu wane ya aihuwa na wane ya aihuwa na abin ragewa yake kirke ragewa yake ilimin ragewa yake imanin ragewa yake sai guri na duniya da kuma tunkafu da alfahari da mune suwa na ɗiyan suwa ne amma fa babu aikin wane babu mutuncin su wane ba amma neman ilimi irin na suwa ne ba kunya irin ta suwa ne don haka nan da wannan zamani ya tsawo a wurinsu sai suka yi watsi da ilimin da Allah da suka sani suka yi watsi da gaskiya suka zamanto ba su tare da gaskiya kamar yadda a cikin suratul hadidi Allah yake gaya mana ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقال عليهم الامد فقست قلوبهم da zamani ya tsawo su alkitabi kaga da suna da imani amma he suka cika an yi tsawon zamani guri na san duniya da rudanin duniya ya shige su sai zukatan suka bushe suka lalace sai Allah yake cewa manzon Allah wa ma kunta sawiyan fi ahli madina kai baka kasance ba kana zaune a cikin mutanen madayana ko lokacin da annabi shu'aibu yake wa'azinsa manzo Allah na gari yana nan annabi shu'aibu yayi wa'azi aka karya tashi amma ya bada labarin shi ko yana nan annabi Musa ya je madayana har ya bi ta rijiyar madayana ya shayar da tumakin wasu yara 'yan mata yana nan akai da shi suka yi tafiya baya da da haka wa makunta sawiyan kai ba kasance ba muqiman wanda kake zamne kana nan zaune fi ali madayana cikin mutanen madayana amma tatulu alaihim ayatina kana karanta musu ayoyinmu yayin da kai muka baka labarin abin muka baka labarin annabi shu'aibu muka baka labarin zuwan annabi musa garin da irin yadda ya aure da duk abin da ya faru me yasa haka ya samu gare ka walakin na kunna mursalin sai dai walakin na hannu auhaina ilaika sai dai mu ne muka yi wahayi zuwa gare ka na wannan sanin labarin Allah ne ya sanar da kai shi saboda zaben da ya maka wa arsalnaka ila nasi rasulan kuma Allah ya aika ka zuwa ga mutane dan ka zama manzo ashe kasancewarka annabi ita ta sa ka san wannan labari inda kai ba annabi bane da ba za ka san labarin ba kaga hikimar Allah ta tado annabi a cikin garin da ba a taba karatu ba ba a rubutu kuma shi bai yi karatu ba bai rubutu ba dan Allah da a cikin yahudawa yake ya taso kuma ya yi karatu wurin wani malam bai hude ko da an mushi wani wahayi an ƙara akan abin da malamin bai sani malamin bai rika tinkawo albari da rika wani mun do abin da san na san shi almajiri na ne haka za a rika ko to sai Allah bai sa haka ba domin abin da zai bada bai taba bada shi ba ba zai yi ba a bar wani ɗan adam ya ci kasuwa na biyu mannan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya san shi da kowa a duniya kuma kun san babu abin da yake da wahala irin na maraici ba abu bane mai daɗi amma kuma Allah ya jarrabi annabi da zama maraya akwai hikima ko babu akwai hikima domin ita maraitaka bata da daɗi kuma Allah bai san wani abin da zai kuntata ma annabi shi kuma zama maraye kunci ne amma kuma sai Allah ya dora mishi maraicin to anan aunawa za ka yi tsakankanin da ya zama maraya da ya zama to yana da iyayen shi ina ne ya fi samun gata a cikin annabta shi ya zama maraya na farko tukon shi ya zama maraya don shi za a ba shi jagorancin duniya zai zamanto mai tausayi don ya san wahala ku fahimci wani abu wanda ya san wuya abu wanda ya san kudin wada shi ya san na jinjiri wanda ya san inda toka take tsada shi yake toye rumbun shi da hatsin ba yadda za a yi kasan ciwon abu sai ka taba yi shi yanzu duk abin da ake baka labari komin daɗin shi wallahi kana dai kana dai imani ya daɗi amma radda kaɗan da na shi kayayyaki ne haka ne haka duk wahalar abu kuma radda ka yi shi ka hishin wahalar yanzu kawai kana ji ana labarin allura zahi gare ta ba a taɓa caka ma ba ya za ka san zahinta kayar ta da zahi amma radda aka ɗanɗana ma ita ka sani kama a ce ma sakiya da wuta da ake yi kai daga gani ka san tana da wahala amma in kai aka rike za a ka hishin wahala to ana so shi manzan ya san zahin wannan maraici na ɗaya kenan sannan an ce wawaje daka alaji duka timan fa'awa alaji duka ya timan fa'awa wawaje daka bolan fahade sannan wajaraka ailan faghne kaga abubuwa uku kuma sai aka ce fa ammal yatima fa ammal yatima fala taqhar na biyu wa amma sa'ila fala tanhar na uku wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kaga shi da yake yana da abu uku an same shi na farko maraya Allah ya bar shi maraya mahaihin shi ya rasu tun ba a haihi manzan Allah ba shi bai ga aihuwar annabi ba ita kuma mahaihiyar ta rasu sanda manzan Allah ya zo duniya yana ɗan shekara takwas ko ɗan shekara shida sai ya koma hannunwa kakan shi baban baban shi shi kuma yana ɗan shekara takwas shi ma sai ya rasu sai ya koma hannunwa abu ɗalib kuma abu ɗalib bai daga cikin masu kuɗi da yawa shi dai daga cikin masu darajar garin amma ba mai babban mai arziki ba ne kaga za a samu rayuwa tana da ni tana da wahala to dole irin wannan mai irin wannan ɗabi'a zai iya ɗaukan nauyin jama'a ya san zahin maraici ya san zahin babu ya san zahin rukon wani ya san zahin kaza ya san zahin kaza da haka nan sai aka tarbiyyance shi da irin wannan shi ya sanya yanzu haka idan kuka samu wani mai mulki asali tare kuke da shi kun yi gwagwarmaya albashinku bai kai ku wata da ƙyar ya zama mai mulki to in ba mutsiyaci ba ne kwarai bai mancewa da wannan abu masu sana'a irin wannan sai lalataccen gaske ne ke mancewa da irinsu amma kuka samu aihuwar yamai shi a yamai aka aihe shi daman an ci an ƙoshi aka aihe shi bai san ba ma nijar ana talauci labarin yake shi a rediyo yanzu don allah an aihi yaro a yamai kai kana can wajen girgir kace mishi to a ƙauyenku na girgir akwai kaza akwai kaza ce ashe ko ko aihuwa abuja kawai karka wani labarin wata wadda ake sha a wajen ƙauyen mai gatari ya ce haka ne ko najeriya ko to ba zai gane ba amma in ɗan nan ne wanda aka yi gwagwarmaya ya san zahin jama'a ya zamana da mutane ƙila wannan abin da ka zo da shi shi ma taɓa jin irin shi wuce wurin ne ya yi to shi ya sanya Allah da ya tashi turo annabi sai ya mushi haka an gane mu da haka nan a nan sai Allah walakin na kunna mursi muka aiko ka manzo zuwa ga al'umma linnasi rasulan zuwa ga mutane gaba ɗaya ka zama manzo sai kuma me ya faru wa ma kunta bi janubi turi idna daina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun yace wa ma kunta bi janibil turi ai kai manzon Allah baka nan a gefen wannan dutsen izina daina sanda muka kira wato Allah yana ba da labarin annabi wani annabi Musa ne a inda yake Allah ya sanar da shi cikin wahayin da ya mishi Allah ya sanar da shi wato al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hi kowace al'umma daraja ya ce manzan Allah a gwada mini ita mai ce a tsakanin zamaninka da nasa akwai nisa ba za ka ganta ba sai dai tun da kana so bari a kai a yadda kai yadda yanayi yake tun da Allah da iko akan komi sai ubangiji ya yi magana da su al'ummar manzan Allah fi asilabi aba'ihim suna cikin tsatsan iyayensu kamar yadda daman ai ya taɓa maganar su da mutane duka suna cikin tsatsan iyayensu wa iz akhadha rabbuka min bani adama min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kaga wannan sheda ce ce Allah yana magana da mutuntun kafin ya zo tunda shi da wannan iko da haka sai ya yi magana da su al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko ce mu al'ummar manzan Allah Allah ya yi magana da mu wace irin magana ce sai malamai suka ce Allah ya ce ku yi imani da ni ku yi imani da manzona sai wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai suka ce mun yi imani ya Allah mun yi imani da kai wasu malaman suka ce an kira su ne aka ce ya ummatu muhammad ya ku al'umman annabi muhammad a kum qabla an tas'aluni na ba kafin ku tambaye ni na muku baiwa tun kan ku tambaye ni kai kan kai roko a ce an baka kiran ka aka ce wani eh an san kila ka tambaye ka za to tun an baka kanka tambaya akwai dare ta kai wannan sai kuma ya ce na amsa muku wa ajibtukum qabla an tad'uni na amsa muku kafin ma ku roƙe ni na gafarta muku kafin ku roƙi gafara na muku rahama kafin ku roƙi rahama wannan shine izina daina kenan aka kira al'umar annabi Muhammad a gaban annabi Musa annabi Musa ya san wannan falalar da al'umma take da ita wanda annabi Musa ya nemi ya ga wannan al'umma su yi zaman da ya taka ce a'a wasu balibai suka ce wannan shine izina daina sanda muka kira kai kuma ba ka wurin amma ga shi ka zo kana ba da labarin wasu kuma suka ce izina daina dinnan ana dai magana da shi annabi Musa ne sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya kira annabi Musa kamar yadda yake cewa wana dainahu min janibi turi وما بينه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
wana dainahu min janibi turi al-aymani mun kira annabi Musa ta gefen dutsi da ke dama wa qarrabnahu muka kusanto da annabi Musa najiyan dan mu gana da shi kaga izina daina kenan anan ma wasu malamai suka fassara wannan kiran ne wasu kuma suka fassara wancan kiran ne wasu kuma suka fassara duka kuma sannan ai Allah ce idna da rabbuka Musa an itil qaumil zalimin وإذ نادى ربك موسى أن ائت لقوم الظالمين kaga wa idna da rabbuka ubangijinka ya kirayo Musa kaga rashin da aka kira Musa manzo Allah na wurin har yanzu ne ana sanar da kai cewa duk abin da annabi zai shi wahayi ne ha ila akwai inda yake cewa wannan izina dahu rabbuhu bil wadil muqaddas إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى kaga duk wannan kenan an ce izina da izina daina to ko dai kiran waccan al'umma ko kuma kiran da Allah ya ma annabin Musa Allah ce duk baka wurin akai haka walakin rahmatun min rabbika sai dai wannan abin rahama ce daga ubangijinka walakin Allah ta'ala auhahu ilaika Allah ya wahayin wannan abin gare ka ne wa akhbaruka bihi ya baka labarin abin da ya faru ɗaya bayan ɗaya rahmatan min bika wannan rahama ce gare ka daga Allah wa bil ibadi kuma rahama ce zuwa ga sauran bayin Allah bi irsalika ilaihim sanda kai aka aiko ka zuwa gare su aika shi annabi Muhammad zuwa ga al'umma to rahama ce ga ita al'umma tausayi ne jin kai ne na Allah da ka san da zaɓe ake yi ko a ba a ce manna ina me ake in za ka shiga lafal me ake saye fam wannan abin na na biyu sai ka yi wani ka saya ka cika ko to inda he an saya ka zama ƙalƙashin annabi shu'aibu ko annabi ibrahim ko annabi musa ko annabi muhammadu to da ni da kai ban mu da dukiyar da za mu saya mu ba da amedo mu zamantarwa ƙarƙashin jagorancin annan Muhammad. Wallahi, ni'ima ce kawai ta Allah. Ba mu da arzikin da za mu biya a kamu inda da biya za a yi. Haka kuma inda biya ne ake yi a samu wannan ni'imar da muka samu ba mu da kuɗin kai kuma ma da tuni an rabe wannan matsayin kan a mu. to amma da yake Allah ke rabawa sai ya raba kuma ka samu wai ba samun kaɗai ba da ka zo zamanin annabi muhammadin kuma sai ka zo Allah ya arzita ka musulunta kai yadda kai ka musulunta ba ka sani ba yadda ƙasan nan ta yi ta musulunta ba a sani ba amma ka duba mutane wayayyu masu kahin basira su kera jirgin sama su kera kwamfuta su kera kaza su kera kaza makami masu linzami su kera kudi su in a duniyance su ta wasa da hankalin kurta yadda da ku amma in aka zo addini kaga bi iya ganewa tsakankanin Allah da saniya saniya ya zama wani dambalalle gigitacce ya gagara ya gane wai duk a ce duk dibi waɗannan ayoyi da za su nuna maka girman Allah ka dibi sammai ka dibi kasai ka dibi kuma sai ka samu ma likita ne ya ga yadda jikin ɗan adam aka shirya shi wannan wannan koda ga aikin ta hanta ga aikin ta ya kalli hantan nan wani ɗan abu ne duk duniya kuma in ta lalace ba inda za a je a samo ta kuma ya kalli aikin da take yi za ta iya gigita ɗan adam in ta fara ciwo duka ya ruɗe kadiba yadda wasu na'urori daga jikinka suke wasu aikin da kai baka sani ba wannan wa jikinka kawai ai baya bushewa ya kai to me ya sanya kullun danye ne kullun danye ne baya bushewa ya kare wata lafiyar talau wanda kuma takalman ka ana shushe hana wani lokaci ya zama ya yi wannan ya yi wani ya gurgure me yasa kai baka gurgurewa wasu na wasu jijiyoyi ne suke bada automatic da suke bada wani heshi na wani mai mai kyau daidai bukata kuma bai yawa su ne idan wannan jijiyar ta daina bada wannan abin ma kawai mutum ya zama kuturu sai wata ta rika kakkarya tana yana daddafiya shine in sanyi ya zo wannan abin ya yi kaɗan mai sa jiki ya yi wannan sai a ƙara mashi da mai basilin to masu basilin ya ga in mai in sanyi ya zo cinikin nawa suke kai naka kyauta ne wai duk mutum ya kalli waɗannan ayoyin daban-daban daban ga na ido ga na harshe ga na kaza ga na kaza in kana masu sadaka ji baka san komi harshen kaɗa bai ɗanɗanan komi amma yanzu ga shi ɗanɗanan an sa maka shi kana ɗanɗanan kwaɗayin kaza kana kwaɗayin kaza wanda in aka rike wannan kwaɗayin sai yunwa ta shiga cikinka bakinka ba zai iya cin abin ba kuma yunwa ta ta zama ma a gini wai amma duk jama'a suka gaza gane girman Allah sai ka ji wani mutum yana bauta ma rana wata a duniya fa babu abin da ba a bauta ma har babu bauta mata ake wallahi in ka je duniya addinai iri iri iri iri iri iri masu bauta buda buda mahaukaci ne buda dan sarki ne ya haukace ya rasa sarauta sai ya haukace shiga dashi yake ta suratan banza wai daga ya mutu ya shi ce wani mutumin mutumin kirki ne abinda ya faɗa gaskiya da ya kace to ina gama Allah ne ina gama shine fa buda fa kuma ka gane adadin masu bautar buda sun yi musulmin duniya yawa domin in ka je indiya masu bautar buda sun kusa kai mutum miliyan 600 kaga najeriya su uku kenan duk buda suke bauta ma sakarkaru ne haka in ka ta yi japan duk wannan technology na japan 'yan addinin buda ne duk wannan technology na japan to amma kai ka kalli ba ka da wata kalorjin amma saniya in ta zo aka yanka ta murna kake shi wani in aka yanka saniya mutuwa zai yace an yanka Allah yau me yasa Allah in Allah ne dan me yayi bar aka yanka shi kuma han Allah ne za a yanka shi a yi miya ka a yi shi a zama to duya kuma tana hannunwa to haba da Allah dan Allah wannan saka to irin wannan arzikin ai kanka kai kanka ka san cewa arziki ne daga Allah ka musulunta to da ka musulunta sai Allah bai kai ka ba cikin shahamawa bai kai ka ba cikin kadariya bai kai ka ba cikin murji'a bai kai ka ba cikin shi'a bai kai ka ba cikin wasu batattun mutane sai ya barka cikin kalkashin karantarwar annabi wadda ya ma almajiran shi ka yarda da ita arziki da kuma arziki ba kuma wai duk wannan abin wai kai ba kama damu ba kana ganin wai ba a yi wani ba ma wani gata ba in an je lahira za ka gani amma gata wallahi inda kake dinnan takalmin da ka taɓa sawa so ɗaya ka gwada ka ce ya muka kaɗan ya yi donald trump daraja a wurin allah sawa kai ka ce ya ma kaɗan ba ka sayi kai gaba to wannan isa da kamshi ta yi donald trump daraja da shugabannin faransa da na ina ina wallahi sun yi daraja a wurin allah amma mutane ba su san ni'imar da Allah ya musu ba aiko annabi ba karamin ni'ima ba ce kuma aiko annabi ta daidaita lamurra ta tsara mana yadda za mu yi rayuwa domin inda za mu bi yadda annabi ya karantar da mu da zamnawa lafiya kowa wallahi ko polis ba an yi ba ba an yi ba gidan kaso ba an yi ba kwamsiriya domin ka gane manza Allah ya karantar da sahabban shi suka yarda cewa kudin wannan wannan yana da iko a kan shi da me ke gan mutane fada ku iko da mata to san da sahabbai suke kaura suna komawa madina idan sahabi ya zo bako sai manza Allah ya samu wani dan madina ya gama su dan madina ba shi yake nema a ni yau ni za a ba bako wani ce a ni za a ba ni ne ba a ba ba suna gwagwarmaya suna masabaka in aka baka bakon sai ka ce to tumaki na 100 dauki 50 in dauki 50 ina da dirhami kaza dauki kaza mu raba su biyu ina da abinci kilo kaza mu raba shi biyu ina da gonar da bino mu raba ta biyu mata na biyu ne na zabo da kake so kai ne da zabi ba ni ba ai kai ne bako yanzu wannan mutumin ya goye mahoshi da makami shi wanda ka mishi wannan kyauta ya mahoshi da makami kaga ba zai yi ba ko kuma shi wannan mai baka kyautar ya ganka da abu ya kwace kuma sahabbai ne za su zo suna tafiya cikin sahara kishirwa ta zo za ta kashe su aka karuwan kowa ya kiya sha yana ganin ba zai sha ba dan uwan shi mutu so yake dan uwan ya rayu dan ya hisan dan uwan akan kashi har suka mutu su duka wanda irin wannan karantarwa tsakaninka da Allah ka gaya mani yadda za a yi mu bi wannan karantarwa a samu matsala ka duba irin yadda manzo Allah ya karantar da yadda ake ma iyaye yadda ake ma dattawa ko bisa haye ka ba kai balma ko da yin ka kwanaki mutun yayi ya zama kaman yayanka ga yadda ake mishi yadda ake yin tausayin na kasa da kai mace ce ne yaro ne karami a an talaka ne mai kudi ne wani in girma zaka bashi ga girman da zaka bashi wani in tausayin zaka kai ga tausayin da zaka bashi zaka shi ya sulhunta kowa ba matsala ba wanda zai cewa sulhun nan da aka yi ni an kware ni haka man to irin wannan a aiko muku shi ya zo da irin wannan tsarin da in kuka bi za ku zauna lafiya in kaga kawai hukuna rigima tsari ne kuka saki ko anan cikin muka ga wani yana hararanka dan kayi riga to he da ya huta daga sunnan manzo Allah ya koma mabiyin shedan yake wani cikin takai daidai wannan keta to shedan yake yi a cikin ta amma ba annabi ba domin annabi ina dan kayi riga kayi mota shi da shi ne ma in yana da kai zai baka annabi ya haɗa su suka yi wannan kuma ya kai ga sahabban annabi da yake sun karantu sun karɓa sun ƙoshi da tarbiyya daga manzon Allah ba wai ya zo ya tarbiyya bane ya rasa masu karɓar shi a'a sun karɓa sun gamsu sai da ya kai ga an yi wani abin da ba a taɓa yin shi ba a duniya abu kabila abu musa ash'ari an taɓa samun ɗan ƙarancin abinci wata shekara sai kawai suka tari iya jama'a kabile kamar unguwa da ko garin duka aka ce a taru gaba ɗaya aka taru aka ce kowa ya fito da abin da yake da shi ya zo ya ajiye a mai bahu ɗari ya ajiye mai kwano biyu ya ajiye mai jika ɗari ya ajiye mai dala arba'in ya ajiye mai miliyan ɗari ya ajiye sai da aka haɗa kuɗi aka haɗa abinci aka haɗa tuwahi komai ba wanda ya rage wani abu a gida to sai aka ce to a raba ba adadin mutanen ba ai wane mace hudu gare shi da ɗa arba'in kenan abin da zai ci ya hina wane mai mace ɗaya da ɗan shi biyu wane ma gwamro ne bai ma da macen to a dai kokarta a mushi macen kaga ɗan abin da zai ci kaɗan ne kila wannan gwamnan ya zo da miliyan hamsin wancan mai macen hudu ya zo da ji kashi ɗari sai a ɗauki abincin shekara guda da kuɗi isassu a raba a baki da sahi da suka zo manzo Allah ya ce musu Allah ya yi ce ya yi godiya ga abin da kuka yi tun daga wannan ranar wani dan adam bai sake wannan ba ban ga wanda zai iya ba a kawai dan kuna da magarawa ku zo ku hada kudin ku yo kai da kai da ba baka jin dadi in wani bai da kokobo kai yi jariya ka ce nan mu in kaga an hira ta dade to wallahi wani ne zo labari sai musamman zamanin wani ya dauki wani kana ina ba in ji ba kwanta bai to ko kwanta taso sanyo riga labari da gumugumin shi mutumin da aka ya saki mata shi aka aka yi babu shinkawa ba ta ci ta ba za ta iya ba yunwa ta ishe ta haka sai a hada da ai daman an san ƙarya ce mun gaya mashi makaryaci ne ba haka to yanzu ga ta nan gata nan don Allah ba haka ba ake kuma yin ta ɗaura wani lokacin kadi ba mutum har da gemi a halin suna da ɗagaggen wando yanzu a nai da suna ce ki
ba harka suna ba gashi manzan Allah ya ce man satara musulman satara lahu fi duniya wal akhirah wanda ya sitirta shi kanshi Allah din siffar shi ce da sunan shi sattaru as-sattaru ko inna allaha sattarun karimun ko yace shi kanshi mai rufe asiri ne ba wai tona asirin bayan shi ne ke ba cima bayi bai daga bayi kai ba a baka ba da maka tallata bayi lahi nawa muka Allah bai faɗi bai gwada ba yau ai sutura ce mana da ya tsiraitar da kai duk abin da kai ya rubuta maka a bayanka kai a ce wannan shi ne sanan shekara kaza a kasuwar dole a baya ko kuma a nan ƙeye ka inda biya goge ba duk in ka sa riga kawai abin ya dambara a rigar daga baya duk inda ka wuce ko in ka hudda ka sa wata eh ko ba wanda ka sa kaga da an tona ma asiri amma Allah ya rufa ma asiri ya sha ka kai istighfari to kai ka zo kace ma bawan shi haka shi kuma annabi ya ce wanda ya rufa ma man satara musulmin wanda ya suturta musulmi ta kowane irin sutura Allah zai mishi sutura duniyar lahira yace man wannan man yasara ala mu'sirin wanda ya saukaka akan wanda yake cikin tsanani shi ba Allah zai saukaka mishi sai yake cewa wannan man kana fi hajati akhihi kana la fi hajatihi wanda yake cikin kokarin biyan bukatar dan uwan shi ya warware matsalar dan uwan shi da damuwar dan uwan shi Allah zai warware mishi damuwar shi karshe ma yake cewa kai wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wannan duba haka ai faru ba karantarwa annabi kenan to irin wannan annabin ya zama shine annabinka wallahi ba karamin arziki bane je gaba malam litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun an yi haka ne litunzira qauman dan ka gargado su mutane wata al'umma wanda yake ma undira ma atahu min nadirin wani mai gargadi bai zo musu ba min qablika kafin kai ka zo wanda ya nuna garin makka babu wani annabi da ya zo kafin annabi muhammadu kenan annabi muhammadu shine manzan farko duk da asalin garin ai shi annabi isma'ila anan ya zamna to ai wancan zamani ya yi tsawo iya al'ummar take raye a wannan gurin ba dai tarihi ba ta san wancan annabin ba sai dai bilbishin abin da suka bari sai zamanto wani manzo dai a cikin garin ya taso dan garin ne da garin dan shi annabi sallallahu shi yayi garin ai bak garin amma a gagarin a kahe a tada annabi a cikin garin to ba ta ubai sai manzon Allah Allah yayi haka ne la'allahum yatadhakkaruna dan ya zamanto ya hataduna su shiryu bima ji'tuhum bihi min Allah da abinda ka zo musu da shi daga Allah mai girma da buwaya dan su shiryi da wannan abin sai Allah ke cewa ni walaula an tusibum walaula an tusibum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatik fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin Allah ce walaula halla dammi an tusibahum musibatun sanda wata musiba ta same su ita wannan musiba ta same su ne bi ma qaddamata aidihim saboda abinda hannunsu ya aikata a su suka aikata da baki kai shi da hannu kai shi da kafa kai shi da mami kai sai aka ambata hannu dan galiban din ayyuka da shi ake to wanda wata musiba ta same su dalilin da su suka aijayo musibar da kansu me ya sanya ba su koma ga Allah ba ko kuma malamai suka ce abinda ake nihi da musibar ta same su a dalilin lahinsu su suka yi lahin kuma musibar ta same su sai ka ji su ɗin ya ƙuli suna cewa halla dammi a aiko mana wani manzo rabbana ya ubangijinmu dammi za ka mana azaba madadin ka aiko mana manzo ya karantar da mu abinda muka yi ayin ba mu san ba kaso wa kace ya ce mana kaza ba daidai bane fanan tabi ayatika in ka aiko mana mandan he mu ba ayoyinka min qabli ko fanan tabi ayatika wa nakuna minal mu'minin wa nakuna minal mu'minin sai mu zamanto cikin masu imani dan me za a mana azaba madadin a aiko mana manzo mu zamanto cikin masu imani kaga da ba a aiko manzon ba da wannan hujjace za su faɗa sai Allah baka labarin abin da za su yi to sai Allah ya aiko musu mandan dan ya yanke wannan hujji an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lituqiba alaihimul hujja dan a tsayar musu da hujja a yanke musu wani udiri idza ja'ahum wani azabin minallahi idan wata azaba ta zo musu daga Allah bi kufrihim dalilin kafircinsu ba za su yi ba hujja cewa Allah dan me baka aibo ko manzo domin an aiko manzan an kuma sabkar da littafi ba hujjar za ka faɗa wannan daman dalilin aiko annabi dan ya zama rahama ga wasu ya zama yankan hamdari ga wasu wanda bai yarda ba annabin ya zama yankan hamdari ba za a ce ba za ka ce ba ba a aiko ba kuma idan annabin baya nan idan ana wa'azi kashi sai ka raina waɗanda suke wa'azin to kiyama an ƙare da kai ba za ka ce ba ba ka ji ba abinda dai za ka ce a ni na ɗauka wannan yaran ban ɗauke su da matsayin ba ma abinda suke faɗa gaskiya ne ya ce oke to kenan da annabin ma ya zo da haka za ku yi ai gaskiya ce ka auna in ta yi daidai ina ruwanka da wanda ya faɗe ta ko idan yana da girma ya faɗe ta ya yi daidai idan bai da girma ya faɗe ita girma gare ta ban ruwanta da girman shi ko rishin girman shi ita ke da nata ba ne ita bane yake daga ta ita ke daga shi da haka ba kai kake daga gaskiya ba gaskiya take daga ka dan mai girma yayi amfani da girman shi ce zai ka da gaskiya sai ya ji shi ba girma ko idan mai girma yana so ya tsare girman shi sai ya bi gaskiya idan ƙarami ya bi gaskiya mai girma ya yi rike girma sai a wayi gari mai girma ba girma sai girman kai sai girman azaba da haka ba girma ake kallo ba shi ya sanya irin waɗannan ayoyi Allah ya kasa a cikin alkur'ani wuri da wurare daban-daban wanda yake nuna cewa ya sabkar da alkur'ani don ka aka mushi wannan hamzarin kamar inda yake cewa an taqulu wannan canci wannan suratul an taqulu ma da'ana min bashirin wala wanadi wala nadhir wato kaga da Allah yake bayani a suratul a'rafi na cewa yayi magana da mutane sai ya faɗi dalili sai ke cewa an ta kulu inna ma ashiraka aba'una min qablu an ta kulu inna ma ashiraka aba'una min وكنا ذرية وكنا ذريتي وكنا من بعدهم.
ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما- أفتهلكنا بما فعل المبطلون kaga a wani wurin kuma yake cewa an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an darasatihim lagafili kaga dan kar ku hada hada haka ko sai Allah yake cewa to haƙiƙa an zo muku da littafin da ba a kama su ba cewa zafi ai ba mu yin yahudanci ba mu yin turanci shi yasa ba mu gane abin da ake faɗa ba da ka aiko mana wannan littafin lakunna ahada minhum da mun yi su shiryuwa Allah yake cewa faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahama haqiqa hujja ta zo muku daga wurin ubangijinku da shiriya da kuma rahama a wani wuri yake cewa ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitabi qad ja'atukum rus- wa rusul- rusuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli haƙiƙa rasulina manzanmu ya zo muku da hujja bayyananna akan abin da aka samu fatara na tsakankanin wancan manzo da wancan manzo an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadirin dan kar ku ce wani mai mai bushara ko mai gargadi bai zo muku ba haka Allah ke ce rusulan mubashirina wa رسلا munzirina مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل wannan manzanni da kake gani manzanni ne na Allah masu bishara da aljanna ga wanda ya imani da Allah masu tsoratar da wanda ya kafirce ma Allah ya tsoratar da shi da wuta me yasa aka aiko su Allah ya ce li Allah ya kuna linnasi hujjatun ba'da rusul dan kada mutane su kasance suna da wata hujja bayan aiko manzanni an riga an yanke hujja an kare hujja an rushe ta manzo kake jira an aiko annabi ne an aiko littahi ne an sabkar gashi ga littahin ga, ga ilimin littahin duk sanda kake son gaskiya tana nan yanzu ya rage gare ka kafu ko ba kafu ba sai Allah ke cewa mu فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا
Mhm.
وقالوا إنا وكا وقالوا إنا بكل كافرون wato falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga Allah daga gare mu inji Allah suwa ake nihi anan ko dai ka ce mutanen annabi Muhammad na garin Makka wanda zamani da su koma na yau ko kuma ka ce su mutanen nan na annabi Musa dan kowa zai iya shiga ciki san da gaskiya ta zo musu min indina daga gare mu qalu he suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa wai dan mi ba a ba ba annabi Muhammadu irin abin da aka ba Musa me aka ba Musa shi ma yazo da sanda yazo da hannu mai zama hori sanda take zama mucijiya a samu wannan tufana da aka ce wa arsala alaihim tufana a samu jarada a samu kumalata a samu irin wannan dafadi'a a samu abubuwa irin yadda Musa ya zo da shi sai suka ce dan me shi in annabi ne shi ma ya zo da irin wanda abin da Musa ya zo da shi mana wasu malamai suka ce yahudawa ne suka samu qurayshiya suka ce ku mushi wannan tambaya dan me ya zo da irin abin da Musa ya zo da shi in yana so ku yi imani amma haka kawai ya zo ba wani dalili sai baki da baki kawai zai muku bayani Musa ba da baki kawai yake bayani ba in an ce ya kama mu'jiza yakan sakin sanda shi ta zama mucijiya wannan sanda ana bugon dutse ya zama ruwa ana bugon ruwa ya zama dutse ana Musa na cewa girgije ya zo ya mana inuwa yana cewa a sabka mu da abinci a sabkar kuma littafin Musa lokaci guda ya zo ba wai wani yau ne aka aya daya gobe a ce an ka aya bi ba in dai annabi ne to irin na Musa za a yi da haka he kafirai na makka suka suka kalubalanci annabi dan me bai zo da abin da Musa ya zo da shi ba awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl sai Allah yake cewa to su da suka ku ba ku ba ku tukon ku ai gaya muku aka yi su wanda suka turo ku awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl ba su kafirce ma ba abin da aka ba Musa kafin ma ku ku zo ai su din da suke cewa in abin da aka zo da irin da Musa gaskiya ne to ai kuma sun kafirce mishi Musan ya bar su sun bauta ma dan maraki sun ga Musan sun ce a sa musu gunki su raka bauta mishi sun yi kaza sun yi kaza ba abin da basu yi ba na banna qalu ya suka ce sahirani tadahara qalu suka ce sahirani ko sihirani tazaharani suka ce Musa da dan uwan shi Haruna mutane ne guda biyu masihirta masu taimakon junansu wa da kane ne suka kware ga sihiri wannan ya taimaka ma wannan wannan taimakawa wannan وقالوا إنا بكل كافرون وقالوا suka ce inna bi kullin kafirun mu dukkan su kowanne mun kafirce mu wasu malamai suka ce a'a ana nihin shi qur'ani suka ce da at-taura dukkanin su in ka dube su sihiri ne domin sun saba ma san zuciya sai yahuda suka yi watsi da taura suka yi watsi da ni da qur'ani kamar yanda yake cewa sai suka yi watsi da littafin Allah wattaba umatu li shadi ala mulki sulaiman sai suka ba abin da shedanu suke fada na ƙarya ga mulki sulaiman amma sai da suka watsar da mi littafin Allah wara a duhuriyin bayan bayan su kaga ashe anan sun kafirce qur'ani sun kafirce mi sai da to suka ce qur'anin nan da at-taura su biyun sahirani tazaharani wato sihiri ne guda biyu suke taimakon junansu in in qur'ani ya faɗa abu in aka je aka duba at-taura sai aga haka nan ne kenan tana taimaka mishi shi ma kuma yana taimakawa suka ce to wa inna mu innan bi kullin kafiruna dukkan su mun kiya ba mun yi ba iman da su ba mun ba at-taura ba mun bi wannan qur'anin ba ko ba mun ba a taura ba ba mun bi igila ba wasu kuma suka ce a'a ai yahudawa ne suka kafirce ma annabi isa suka kafirce ma annabi muhammadu suka ce da annabi isa da annabi muhammadu sun taimaki juna wannan ya ce shi annabi ne kuma wahe ya ce ni ma bayana wani zai zo isa ba annabi ba ne ya zo ya yi abin da ya yi da sihirin shi kuma ya ce annabi muhammadu zai zo shi ma annabi muhammadu ba annabi ba ne he yahuda suka ce mun kafirce musu duka kaga kowanne duka ukun zai shiga ko amma sai Allah yake cewa ulfatu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin to wannan ya nuna wanda suka fassara da Qur'ani ne da wannan da da da at-taura yahi hujja domin Allah yake ce kulka ce musu tunda sun ce ba sun yi ba imani da Qur'ani da at-taura to fatu bi kitabin min indillahi ahada minhuma ku zo da wani littafi daga wurin Allah wanda ya yi attaura da ƙur'ani shiryar da mutane attabi'uhu ni he in bi shi in kuntum sadiki ne in gaske kuke neman gaskiya kuke wannan dan ba gaskiya bane to ku zo da littafin da ya zo daga Allah wanda ya yi ƙur'ani faɗa gaskiya ya yi attaura faɗa gaskiya ni sai in bi shi in kuntum sadiki ne in gaskiya ne to ba tun da ba gaskiya bane ba zai sai Allah yake cewa illa fa illam yastajibu laka fa alamanna ma yattabi'u ahwa'ahum yattabi'una fa inna ma yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman yattabi'u hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ce fa illam yastajibu laka idan ba su karɓa maka ba gayyatar da kama su kalittahi da ya yi ƙur'ani ya yi attaura zama gaskiya suka tsaya suna gewaye suna kame-kame ana zantuttuka na baki fa'alam kai ka sani manzan Allah kai da kai imani da manzan Allah ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum kawai kafirai ba komai suke yi ba san zuciya ce suke yi to wa man abdallu babu wani batacce mai girman bata wanda girman batan shi ya kai min manyan tabi hawa wanda yake bin san zuciya duk wani batacce karami ne mai bin san zuciya shine babba yana bin san zuciya bi gairi hudan min Allah baya wata da shiriya daga Allah shi kawai ra'ayinsa irin yadda ake cewa ai yanzu dan adam a bar shi ya wannan magana addini kawai a bar ta a wuri daya kaga san zuciya ne zalla shi ya sanya ka ji dokai yau wannan ya gyara gobe an gyara an hudda kuma jidan su suka yi karye kuma in za a gyara doka sai a ce an hudda wai a Najeriya fa wai wajen biliyan 100 da wani abaka hudda za a gyara kundin tsarin mulkin kasa to ina dalili a sayawa mutane abinci mana yadda in an gyara ho wani ne fa zai yi sabuwar karya ce za a hudda ta da ya me aka kenan aikin banza kenan fata ka duba a ce za a gyaran tsarin mulki za a yi kaza za a yi kaza duk shirme ne Allah ce duk wannan ba gaskiya bane inna Allah la yahdi al-qawmal zalimin lalle Allah la yahdi al-qawmal zalimin baya shiryar da mutane azzalimai su ne kafirai ba zai ba su fahimtar da za su gane daidai ba bari har su irin jayen muminai bayan Allah Allah ka shiryar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu ladan shi kurakurai da muka yi Allah ka yafe mana Allah ka zama da wannan ƙasa ta mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan masassaru da ake fama da su ubangiji Allah ka kama da dauki a kansu domin dai wannan masassaru sun zama musiba a cikin duniya musamman a Afirka wato magungunan da ake ta kawowa ba wani magani ingantacce ya zama na duk kawai kasuwa ce ake ci da mutane wallahi ba da gaske bane suke ba wai wani bijiri ma magani take ba maganin da aka ga yana da amfani ake janyewa sai a sako ne wanda yake ba mai amfani bane zai dan rage mata nauyi shi ya sanya za su ga kullum abin gaba yake yanzu ha akwai inda aka ga kai mai dan dama dama ne in ka je manya manyan clinic a wannan a wannan a masallaci cibin sabo sai ka kashe shi ka 55 idan idan kan idan mutum goma a gidan da suka rasa cizon sabo to ka kashe wajen jika 600 ne na kashe shi ka 40 Allah shi ka to ga alaran mama wallahi sai da aka dan matsa mishi ya bada jika 40 wallahi ba eh Allah duk ya shi sai da aka wani yayyayi kaga da aka wani na ku zama kawo ya so ya so ya ya kauce aka ce kai duniya ta han tana hannun yan duniya aka taro shi sai da ya bada 40 wallahi ba kaga
wallahi ba kaga wannan gari ai addu'a mutane in suka koma ga Allah kar ku dauka wai maganin cizon wai sabro wai bai da magani duk abin da aka koma ga Allah Allah dauke shi Al- kuma wannan abin koma ga Allah din nan istighfari za a yi ta yawan yi domin a biye hujjar mu Allah ce wa alistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi fa ja'alu makidukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu ashe zai iya dauke ciwon ma ashe zai iya dauke talauci zai iya dauke rashi zai iya dauke fatara zai iya dauke kunci duk abin da zai kuntata mana mu koma mai ta istighfari Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu Allah ka yi mana rahama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh